Jama'a masu sauraron gidan rediyon Vision FM akan mita 92.1 a zangon FM cikin birnin Katsina Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku tafsiri daga masallacin Yar Adua wanda kwamitin masallacin yake daukar nauyin kawo muku. Malam Siraj Alhatu Imam shi da yake jawon baki wanda Malam Dahir Imam yake fassarawa. Akramakallah bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
آه يا ولقد مننا عليك مرة أخرى ya an yi bayani inda Allah subhanahu wa ta'ala muka tashi inda Allah ke cewa bala shuddan naka na ha mallayo da baha wata hawa ku fatarda Allah tambayi annabi Musa kuma wa ma tilka bi milka ya Musa alihi asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib al-kufra aka ce alkiha ya Musa falaka hafa da zahiya ya tafi sa inda annabi Musa ya kai ya yi addu'a ya ce rabbi shirahali sadari wa yassir li amri wa halul qadatan min lisani inda muka kwana kenan Allah ka hidda kullum dake cikin halashe na Allah ya ce wa halul qadatan min lisani yafqahu qawli nan muka tashi nan muka kwana ka ja wancan ayoyin amma ba fassara su ba dan muka tashi wa halil qudatan bil lisani Allah ka rubuta kullun da ke halshe na shi kullun da ke halshe shine akai bayani cewa wannan garo shi da dauka ya sa a cikin bakinsa ya ya sadda firawun ke cewa wannan yana ganin yaran nan akwai alamun cewa shi ne dai wanda ake magana nan ita matarsa asiya da ke cewa a ba shi bane yarinta ce yarinta ce wannan abin da ba ba da gangan bane yarinta ce su annabawa ba yarinta tare da su annabawa masumai ne annabi ya tashi tun yana yaro duk abin da Allah ya san zai aiko shi cewa wannan abin bai da kyau to Allah zai kiyaye shi ba zai aikata wannan abin ba ko da cikin halin kurciya din Allah na kishin su ne saboda gudun ko da sun aikata wani ko da wata rana za su ce wannan abin da aka yi Allah ya haramta bai da kyau to in suka ce a bari ko a yi in suka ce a bari a ce ai ka da can ka taɓa yi duk wani abin da za a ce da can ka taɓa yi to sai Allah ya kiyaye su ba zai shi ko suna halin kurciya su ne ake ce ma isma to shine yace Allah ka warware kullun da ke cikin halshe na shi a daidai nan wajen halshe din nan akwai bayanai sosai musan wani dogon bayani da shi malamin shi islam ya a cikin tafsirin sa ya ce shi halshe shi ne rabin jiki zuciya ita ce rabi halshe shi ne rabi shi halshe yadda ka san zuciya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake faɗa a cikin hadisi yana cewa cikin jiki akwai ta tsoka in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta baci dukkan jiki ya baci to shi ma halashin to shi ma rabi ne shi ma ya gyaru in ka sa ka mallaki halashin ka to abubuwa za su yi masu sauki kwarai da gaske yace yace ai baicin halashi da ba bambancewa tsakanin mutum da dabbobi halishi shi ke ka bambanci tsakanin mutum da dabbobi yace halashin mutum shine rabinsa zuciya ita ce rabi ce shi halishi da shi ne mutum ke samun cika kuma da shi ne mutum ke samun baci in kaga mutum ya gyaru to halshe ya sa ya gyaru in kaga ya baci to halshe ya sa ya baci yanzu yaushe ka dai ko zuwa aka za a kalmar musulunci za a ce mutum ya shigo cikin musulunci ana buƙatar harshen sai ya faɗi kalmar la ilaha illallah in halshe bai huruci ba to bai yadda ba in ya yadda da zuciya halshe bai faɗa ba bai shigo musulunci ba in ya shiga halishi ya faɗa bai yadda da zuciya ba ya zama munafuci halishi da yana da masa yana da yana da abubuwa sosai yana da ƙarfi cikin ban cikin gyara yana da ƙarfi cikin banna in aka sarrafa shi waje mai kyau ya zama gyara in aka sarrafa halishi waje mara kyau ya zama banna kowace kowace gaba kowace gaba wace gaba ta mutum to akwai bakin aikinta kuma in in an shiga cikin wani yayi aikin tana karewa sai dai halishi da zaka wa ai magana ta tafiya ko in kin ka zauna to aikin sai ya gama tafiya gama amma shi halishi ko an zanna sai sai ya magana hannu kamawa yake ka gane ko to amma shi halishi ko an zanna ana rike da wani abu ko ba rike da wani abu shi sai ta magana yace mutum yana tafiya yana iya magana in yana zama yana iya tafi yana iya magana yana tsaye yana iya magana in yi gishingide yana iya magana in yi kwance yana iya magana shi shi halishi yana magana cikin abin da ke akwai yana magana cikin abin da babu yace yana magana cikin gaskiya yana magana cikin ƙarya yace kai halishi matsalar shi ta kai har cikin Allah sai magana ka gane ko a cikin Allah ya yi magana mai kyau cikin sha'anin Allah ya yi magana mara kyau cikin sha'anin Allah ya ce baka ga Yahuda ba da halishe suka zagi Allah halishe saboda ƙarfin zuciya shi har wanda halishe ta sai zaga ka gani ko ai ba kalati da hudu yadda lillahi magalula ko ya ce an zagi annabawa da halishe an zagi sahabban annabi da halishe an zagi waliyai da halishe ya ce halishe matsala ce ya ce kowace irin magana ya ce ba wata wani abin da ya kamata mutum ya tsare kamar halishensa yake saboda haka halishi yana da muhimmanci kwarai yana da ƙarfi kwarai shi yasa za ka ga wata rana da wani wutaran wani sahabi ya zo wurin manzon Allah sallama ya ce yi mani wasiya sai manzon Allah ya mai wasiya kuma ya sai ya ce kuffa alaika haza sai hiddu halishi ya ce kaga wannan to ka kame shi sai sahabi ya ce ah wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi ya rasulullahi ya ce yanzu maganganun da muka yi ana kama mu da su manzon Allah ya ce sake laika umuka ce uwarka ta yi wabin ka ai ba abin da ke sa mutane su fada cikin wuta a bisa huskokinsu ko a bisa hantunansu sai illa hasa'id har sanadim sai girbe girbe harshen su saboda haka laraba suna cewa alamar mahabu'un ta talisani wai mutum abun koyewa ne karkashin harshen shi in yi magana a gane shi kowa ne in yi shuru ya ruwa maka shi asiri da ta yi magana da za a ce ni wallahi da ina zaton ma kaza ne amma yanzu da ya magana duk ya fara man kasa ya fara wa ya man fara ya fara man kasa saboda haka shi halishe shi ke sa a gane mutum shi ke sa a a darata mutum shi ke sa a wulakanta mutum saboda haka shi ya sa ake son ta shiru shi ya shi ya shi ya magana shi ya shi ya duru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sun ka salamatin man samata najabu kawai ci ku mutane wanda ya shiru sai ya zauna lafiya ka zauna lafiya wurin Allah ka zauna lafiya wurin mutane ko wani abu aka yi kai kowa ya sa baki kai in baka ce komai ba sai a ce ai wani bai ce komai ba shi shiru ne to kamata ya duk sanda za ka yi magana a wani bawan Allah cikin da yana ce annabi ko zainu wasu kutu salamatin فإذا نككت فلا تكن كسارة ما إلا دمت على سكوتي مرة ولا قد ندمت على الكلام مرارا شي كويتي شي مغانا أدوتي أما ينشو زما lafiya ne yace to ina baka shawara ko magana za kai kada ka zama ya surutu kada ka zama duk inda ka zanna a ji halishin kake ji bai zana ka kaka fala ta kun miki sara in za ka yi magana to kada ka zama miki sare mai yawan surutu haya haya haya ko ina a ji halishin kake ji a'a kai kokari ka zauna lafiya kai shiru sai an sai in an ambaci Allah wani daga cikin bayan Allah ko Sa'id ibn Jubair ne ko Sa'id ibn al-Musayyib ne Allah ya taimaka da yin shiru wata rana aka zo duk magana da aka yi mai sai ya shiru bai ce komai rana sai sai aka zo aka gaya mai aka ce ai yau yau an kashe jigan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina husaini wa ya kashe shi ina aka kashe shi mai kwan ajiye wata magana zai ce kulillahu mafatar samawati wal ardi alim al ghaibi wa shahadati anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fi hadalika ba ki abin da shi kenan sai shi bai ƙara wata magana saboda haka duk abin da zaka yi magana kansa to kai kokari kai shi akwai wani cikin ayyan malamin shari'a islam Allah ya bashi kawaici da shiru har shirin nata ta yawa muhammadu al-hakim ko a ce shi duk inda aka zanna shi Allah ya baka da shi wata rana sai aka jaraba shi akwai ko zai ci wani abu sai aka a taya aka sa ganyen mai yawa aka cika kasan an cika zai daci kwarai ko sai aka yasa suka sai aka bashi ya sha sai aka bashi ya sha kawai ya sha ya sha ya sha kawai aka kotu bai ce ina sukari ba bai ce yayi daci ba aka ce baka tambaya shi ko baka cewa ko ya ce ai shi zai ce haka aka aka ba kowa shi wai zai ce kowa ma haka aka bashi shi yasa shi bai ma ce koyi ba ko saboda haka kawai ki yana da yana da yana da kyau kwarai da gaske da abin da in ba zikirin Allah ba to bai kamata rubutawa ake wani yana cewa lau anna mastamla katibaka bi ujratin minka hatamta faka wai da abin da kake kake magana kansa mala'iku bil ake kama kana kana kana kana kana biya kana biya to da karka dai bakin ka kwarai da gaske mutum ya san magana ce irin ta cikin waya wanda ake caji to ai da ya rika dai bakin shi ko mala'ika ko da ba komai dai ake rubutawa ake rubutawa ake malamin zamin kaulin illa ladayhi raqibun atid ai wannan ya isa ma ban tsoro kwarai da gaske saboda haka shi ya bayani kwarai wannan talhisin sani maka hukumar da ya bi wata sirrin zai ga irin yadda ya yi bayanai kwarai da gaske kan halshe din da shi yasa annabi Musa ya yi magana ce wa halil qudata min lisani Allah ka warware halshen da ke cikin halin kullun da ke cikin halshe na yafqahu qawli a Allah ka sa dan abin da yasa nace aure da abin da ke cikin halshe na dan a riga fahimtar magana ta magana duk da ne a fahimta ya famu nan sai ta fahimtar kauli magana ta inda tablighi risalat lokacin da na isar da aiken nan to duk magana da ne a rika ji ana gane ba wa ja'alni waziran min ahli haruna akhi yana ɗaya daga cikin addu'o'in sa ya roki Allah ya ce wa ja'alni waziran Allah ka bani waziri mataimaki mu'ina mataimaki alaiha a bisa wannan aike da kai mani haruna mina hali daga cikin ahalina daga cikin iyalina dan duk abin da za a baka in cikin na kusa da kai ne to abin ya fi zama lafiya lau amma in wani ne baka san shi ba to ko neman aure mutum zai in yi inda aka san shi an huta bincike ya dan gidan wane ne me ke sana'a shi ya asalin da yake ko shi ta ina ce ba mace amma in an san ka ai kaga an huta bincike to duk abin da za a baka in an san ka kai mace huri ne wurin to kaga ba lafiya lau to sai ce waje alli wazira wani limami aka nan an naɗa shi limamin juma'a sai aka ce ga na'ibe shi za aka ɗauko ni can daga wata unguwa sai aka naɗa mai na'ibi sai ce a'a a banni in zaɓi na'ibi na na kusa da ni wanda ko da tahiya ta kama ni ba ni nan yana kusa da ni ya san abin da nake ciki ya zan kusa da ni saboda ka waziri ya zan kusa da kusa da mai aiki yana da kyau kaga annabi haruna ya ce wajen annabi musa ce ka bani waziri min ahali cikin iyali na ma'ana dan uwana haruna wanda yake mai suna haruna akhi dan uwana shi wajen wajen shekaru da girma annabi haruna shi shi ke babba wajen shekaru amma wajen manzanci da risala annabi musa shi ke babba marai shi annabi musa annabi haruna ya girmi annabi musa wasu na tare shekara hudu wasu na tare shekara biyu shi shi ke babba amma shi ya roƙa mai annabta ce ku shi dirbi a gari Allah dan in karfafi a zari bayana bihi da shi annabi haruna din nan sai karfafe ni in samu in yi da wannan aike baki da
wa shirkihu bi amri a shi ma yana cewa cikin tasirin nasa yana cewa ba a taɓa samun ɗan uwa kamar annabi musa ba wanda allah zai ba alheri ya roƙan ma ɗan uwansa ba a taɓa samun haka ba alheri ya same ka kamar yanzu a kira ka wani wuri a ce dala ga wasu kuɗi nan an baka miliyan ɗari kaza kai kaza kai kaza kaza sai aiko akwai ɗan uwana nan da Allah shi ma a bashi ka gane ku a sai dai mu mun sai dai in mun zo mu da yan mashi mu bashi san mun muka bashi ko amma ba ka roƙa ka bashi ba amma shi annabi Haruna shugaban mu Aisha radiyallahu anha tana bisa hanya zuwa Makka da yake ka san sannan ana hawa abin hawa a tafi to ta je wani wani gari cikin hanya tsakanin Madina zuwa Makka ta je sai ta ji ana wata tattaunawa ana tambaya wasu mutane shin wani dan uwa ne cikin duniya wani dan uwa ne wanda ya taba yi ma dan uwan shi alherin da ba dan uwan da ya taba yi mashi duk duniya mutane suka ce su ba sani ba aka yi ta tambaya wani dan uwan ne dan uwa ne ya ma ya roka ma dan uwan shi wani alherin da ba taba samun dan uwan da ya roka ma wani dan uwan shi ba tun da ake can baya ba ai ba kuma nan gaba ba za a yi ba mutane suka rikita suka ta ganewa ita duk da tana mace sai ta ce ita ta sani annabi haruna ne da ya roƙa ma annabi musa allah ba shi annabtaka saboda haka mu ma ya kamata mai kokari mu rika mu rika roƙa ma kan mu alkhairi ko da da zahar alghaibi ne samun ka dan ka samu dan wanka ya samu ba wani abu bane ba in ma ka samu dan wanka ya samu to na ka samu sai ya kyau am- sai ya abci amma kai in ka samu dan wanka bai samu ba to har yanzu cikin naka za a rika ɗiba ana gashi yanzu dan ka na da shi dan wanka na da shi kai kana da shi kaga sai ya je da hidima gaban shi amma kai za ka yi mai hidima shi tashi kai kai taka kai tashi kaga naka ma ya ka ya abin amma shi yana da shi kai kana da shi sai ku taru kurfa ma juna a tsiri baki da sai ku taimaki wasu da ko amma mun san dai kullum mu kadai ne mu kadai ne mu kadai ne mu dauka mu bara a kullum almu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mu'mini yana so ga dan uwansa abin da yake so ga kansa kullum mu rika san alkhairi ya same mu kamar da muke so dan uwan mu ya same mu kuma da yace waziran min ahli Allah ka bani waziri daga yan uwana dan kana son ko mai kudi ko malami ko saraki to Allah ya ba su wani waziri kusa da su na gaskiya Allah annabi na cewa in Allah ne fi alheri ga shugaba sai ya ba shi waziri na kirki in ya tashi alheri ya taimaka masa in kuma ya tashi yin abin da ba mai kyau ba ya kokari ya hana shi in kuma Allah na nufin rishin kyautatawa ga mutum to sai ya ba shi waziri mara kirki in ya tashi yin alheri bai taimaka masa in ya tashi yin aikin banza sai ya kokari ya ce a sa a yi saboda ga ake son ko a samu yaro ga mai kuɗi mai kirki wanda zai rika sa mai gidan alheri ko malami ya rika shirye da shi wajen aiki alheri ko shugaba Allah ba shi wazirrai na kirki hausa na cewa ba a sarki mara kyau sai dai fada marasa kyau ko saboda haka ya kamata a ce duk wanda ya rafi wani mutumin mai alfarma ya kokari ya rika sa shi hanya mai kyau kwarai daga kai sa shi hanya mara kyau ko da iyali ne Allah ya bamu to iyalin su rika kokari suna ba mai gida shara mai kyau waziri na gaskiya yana da kyau kwarai da gaske zulmihi a gari dan in taimaki bayana da shi wa a shariki Allah ka haɗa shi fi amri cikin wannan lamari na arsalaka wannan manzancin nan Allah ka sanya ya zama mataimaki na cikin wannan aiki da kai mana sai ga shi ko harkon ƙwarya ke ba shi a lokacin da ya ce zai magana da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya haruna halimni fi gauni ko wa asli wala tattabi sabilil mufsidin ko ya haruna ka zama halifa ta cikin mutanen nan nawa amma kai aiki mai kyau kada ka biya ma hanya ta mutane wanda suka marasa masu banna ko saboda haka wazirinsa wata rana manzo Allah sallama zai tafi yakin tabuka yaki ne mai nisa kusan yana daga cikin yaƙe yaƙe da manzo Allah sallama yayi a karshen rayuwarsa kuma saboda wurin na da nisa manzo Allah bai yi alkunya ba da can in zai yi tafiya in zai yi tafiya a kai wani wuri sai sai ce sabbansa kowa ya shirya za mu je wuri kaza ya rika nuna za a yi waje kaza in an tashi sai a ga wani wuri yana wakana yi warri annabi yana tauriya dan saboda yana tare da munafikai in ya ga musu kai tsaye ga inda za a tafi to suna iya zuwa su gaya ma kafiran da za a ce wurin su ce ga annabi nan zai zo ya yake ku amma ita ta buga da yake nesa ne sai maza Allah sallama ana ce da shi jeshil kusurati yaki wanda aka cikin wahala ga nesa da aka yi shi cikin rani cikin wahala abinci cikin yunwa ba mutane ba su da abubuwa ga hannunsu sosai kuma wurin nesa ne kwarai da sai hidin kirikiri ga masabansa ya ce za mu ta yi tabuka kowa ya shirya aka shirya aka tafi to sai ya ce masa yadda na ali to kai sai da na ali za ka tsaya nan gida kai za ka tsaya ka zauna ka wakilce da nan madina ba za mu sai da kai ba to shi kuma ya ganin shi yadda yake za a yi wannan tafiya muhimmiya ana buƙatar zarumai an ce shi ya zauna gida to bayan an tafi sai man bayan ka sai ce wa manzo Allah yana kuka su sabai da an ce wani abu sai su ce kamar ko wani laifi ne ko Allah ne ya aiko ya ce ai wani abu a aje su wata rana sai na Abubakar ya tafi manzo Allah ya ta cikin zulke da za a aikin hari ya tafi bisa hanya to sai ga surar bara'a ta zo da surar bara'a ta zo to sai manzo Allah ya tura sayyidina Ali ce ka bi Abubakar duk inda ya ya jagoranci mutane wajen aikin haji kai kuma ka rika karanta musu surar bara'a to shine sai bayan sai ya tada sayyidina Abubakar sai sai ce ya akai sai ce a ce akai zo in rika karanta musu surar bara'a kai kuma kana jagorancin mutane wajen aikin haji sai ce kila ne wani laifi ne kila ma Allah ya aiko cewa dai ga wani kuskure na gore in kowa in ji sai dai ko wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilahi alaihi manzo Allah ba wani abin ki ba laifi ne ba na ga sura ne ki ba wani laifi ke ba wata sura ce ta sako mai zafi wadda ba wanda ya kamata ya gaya ma mutane idan dan tauro alƙawari ce tsakani na da duk wanda muka yi alƙawari da shi sai mutum wanda yake cikin gidana shi yasa sai dan gidana shi yasa na tura aliyu in kai kana jagorancin mutane shi yana karanta masa suratul bara'a to shi ma wannan haka aka yi ce na bakka ne nan gida ka zauna sai ya ce ni ya rasu lallahi a ta hidin da mazaje ni a banne cikin mata da yara nan nan madina sai Allah ya kara ma sai basira.
maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a yanzu amma ta rada an ta kuna minni bi manzilta haro min Musa illa annahu la nabiyya ba'di sai ce yanzu kai baka yadda ka zama kamar wa- yadda haru annabi musa ce ba haruna ya halif- ya zama halifa ce bayan shi ba ita sai dai ni ba annabi bayan kaga shi annabi ya ɗauki haru an- a, ya ɗauki sai da alai wazirinsa Eh, amma sai dai ma maga- ya magana tuka ita sai dai ni ba annabi bayan ka gane ku ka zama kamar yadda ka haruna ya wakilci annabi musa cikin mutanensa sai dai ni ba annabi bayan to shi annabi haruna ma abin da maka dare sai ya riga annabi musa ma rasuwa shi ya riga annabi musa rasuwa saboda annabi musa ya sha wahala ta kwarai da gaske za mu yi magana inda Allah ke cewa fatan naka butuna da ma ya wata sai- sai suka ce ai ai wai ba shi kai shi ya kashe shi kai Allah ta koyi wannan karo kuma annabi da kuma ka kashe shi
فنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا innaka kunta bina إنك كنت بنا بصيرا abin da yasa nace ya ya Allah ka sanya Haruna wa ashariku fi amri ka ka sa- ka hada shi tare da ni cikin lamarina kai ni sabbi haka dan mu tsarkake ka mu ma tasbihi kasiran da yawa wa nazkuraka mu ma zikiri kuma kasiran mai yawa zikiran an bato kasiran mai yawa a ya ce haka ne saboda zikirin mutum biyu ya hina mutum daya tasbihin mutum biyu ya hina mutum daya kullum dai ga nan waqimis salata li zikiri ko ka tsaya da sallah dan ambato na Eh, kai na sabbi haka kasiran wa nazkuraka kasiran shi ma nan wajen shayi ya kai hudu ina da gobiya wajen wannan kai na sabbi haka kasiran wa nazkuraka kasiran din nan inda aka aka ta bayani akan zikirin nan da fa'idodinsa da irin yadda Allah subhanahu wataala ya sa shi kwarai da gaske ashe na cewa shi dan adam bai da wata kamala bai da wata daraja sai sadda yake ambatan Allah amma halin dan adam zaune yake ba ambatan Allah yake ba to cikin nakasi yake cikin tawaya yake amma duk sadda kaje kake kake bukatar ka samu kamala tsakaninka da Allah to ka samu kana ambatan Allah shi Allah duk inda zai magana zikiri sai ya ce da yawa ya ayyuhallazina amanu zkurullaha kaseeran zikiran kasira ko alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ko wanda ke ambatan Allah suna tsaye suna zaune suna kwance Ah, mujahid yace mutum bai zama mai zikirin Allah sai ya ambaci Allah yana tafiya ya ambaci Allah yana zaune ya ambaci Allah yana kwance yana ya ambaci Allah yana gishingide kowane hali kake ka rika ambatan Allah saboda haka zikirin Allah yana Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi yana zikirin Allah kowane hali cikin halin da yake na zikirin Allah kowane hali yana karatun Qur'ani yace ba abin da ke sa ya ada Qur'ani ya ba karanta shi sai dai- ya karanta abin da ke kare shi daga Qur'ani sai dai in yana da janaba amma kowane hali manzo Allah sallallahu alaihi yana zikiri saboda haka annabi sallallahu ya kasance mai zikirin Allah shi yace akwai mutane halitta Allah kashi uku ce akwai wadda take tana karban tawaya tana karban kamala tana iya cika tana iya tauyuwa akwai kuma halittar da ita kullun cikakka ce ba ta tauyuwa akwai kuma wadda take kullun na kasassa ce ba ta ba ta ba ta kam- ba ta ba ta cika halittar Allah wadda ke da kasassa kullun shine dabbobi da halittu wanda ba su da rai wanda suke to su wannan kullun tawayu ne ba su kamala amma halittar da kullun cikakka ce ba tauyuwa tare da ita shine mala'iku la ya'tuna Allah ma amarahu wa yafa'alu da ma yumaruna amma wanda ke karɓar tawaya tana karɓar kamala ko shine dan adam dan adam matukar yana zikirin Allah to yana cikin kamala matukar dan adam ya gafala ya bar zikirin Allah to yana cikin tawiwa yasa ake son kowane lokaci mutum ya kasance yana ambatan Allah wanda ya zanna wuri haka zanna wurin har aka tashi bai ambaci Allah ba bai yi salati ga annabi ba to wannan wurin sai ya zama asara gare ranar kiyama sai ya ga asarar wannan zaman da ya ranar kiyama ba a son a zauna wuri in har ka tashi wurin baka ce baka yi wani zikiri ba baka yi- baka ambaci Allah ba wa nazkuraka mu ambace ka kasira mai yawa da yawa innaka domin kai kunta bina basira ka zan mai gani masani alima masani bina da mu ka san yadda muke shi za ka aike mu alima ka san ka kai mai sani ne bina da mu fa an amta alaina fa an amta sai kai ni'ima gare mu bi risalati kamar da mu manzanninka kai ka san yadda muke ka dauke mu kamar da mu manzanninka kullum ana ta da annabta baiwa ce ta Allah mutum ba wani abu yake ba Allah ne da kansa yake ganin ya zaɓe shi ya mai da shi annabi قال قد أوتيت سؤلك يا موسى kala Allah ce ka zuci ta saulaka domin baka dukkan wannan roƙon naka ya Musa ya Musa tunda Allah ya aiko shi aka gama cewa an aiko shi shi ma yake duk yana da magana ga sanan ya zana eh, da Allah ce mai ishaq ila fir'aun innahu daga sai ce kala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil qudatan min lisani yafqahu qawli wa ja'al li wazira min ahli haruna akhi ushdil bihi azri وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا kaga an sa mai hannu aka ce ka didi fa ka duki ta su'alaka an baka duk abin da ka roƙa ya Musa ya ya Annabi Musa ba mai targaro ba ko a ce a abin da kaza abin da kaza duka an baka duk abin da kake so an baka ولقد مننا عليك مرة أخرى khalabahu bi ismi Allah ya mai magana da sunansa isharat ishara saboda nunawa bi mahabbatihi da soyayyarsa wata azima da girmamawa ga sha'anihi sha'aninsa ware ata kadri da daukaka ga alkadarinsa abinda kake so mun baka ya Musa ya Musa Eh, wala karamanan na alaika yace ai ba ba yanzu mun dai mara mai baiwa ba wannan baiwa ba ma ita ce ta farko ba wala karamanan na alaika ai mun maka baiwa ma marratan ubra wani lokacin mun ma ma baiwa wani lokacin Eh, ba yanzu bane ba wannan roƙon ma da kai an baka dama ai duk duk abin da ma kai akwai ma abin da na baka ma baka roƙa ba ka gani ku kuma ya ce kai wannan roƙon da kai duk an baka ka sani ma akwai abin da na- na baka ma ba tambaya ta kai ba wala kada manan na alaika ai ne ma baiwa ma maratan kubra baiwoyi ma maratan kubra wani lokaci ma wani نعم kamar ya suke gane za a zana mana إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي ya zau haina lokacin da na wo aiki ila ummika ya zuwa mahaifiyarka manama cikin bacci na gaya mata au ilhama ko ko a aka yi mata ilhama aka sa mata cikin zuciya wani ce a aikin da ma aka mata ga maryama Allah na cewa qalat lil malaikati ya maryamu inna allaha tsafeki wa dahare wa daharaki wa tsafeki ala nisa'il alamina malaika zo gaya mata haka abinda ba wa mata aiki aike na nubuwa amma dan dan dan aike yazo Allah ya kuma malaika ya gaya musu ba ni damuwa ya ga malaika ya zo ya gaya Maryam ita ma dan malaikan ya zo ya gaya mata ita ma ba ni da ba ni damuwa lamma wala dakka yayin da ta haife ka wa khafat ta ji tsoron an ya gace laka fir'auna kada fir'auna ya kashe ka fi jimlati in jumlan nan ta mai wanda ake haihuwa sai muka wa aike gare ta mayoyi ga abinda muka wa aike din nan muka ce mata fi amurka cikin al'amarinka To madalla masu sauraro duka duka iya abin da ya sauka kenan a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma sai kuma idan Allah ya kai mu lokaci na gaba za ku ji mu dauke da ci gaban tafsirin Alkur'ani mai girma yanzu a madadin Malam Sirajul Alhatu Imam wanda shine yake jan baki sai kuma Malam Dahiru Imam da yake fassarawa da gidan rediyon Bishin FM Katsina Abdulrazak Ibrahim Yusuf kafin sore da na yi hidimar ɗauko muku shirin nake cewa mu zama lafiya